لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu godiya ga Allah alaikum.
madaukaki da ya bamu ikon haɗuwa a wannan darasi na fasahar musulunci a yau juma'a sha biyar ga watan bakwai shekara dubu da ɗari hudu da arba'in ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ishirin da uku ga watan uku dubu biyu da sha tara game da lokuta kuma insha Allah a zahar sha biyu da minti ishirin daidai la'asar kuma uku da rabi da minti biyu magariba shida da minti goma sha tara isha'i karfe bakwai da minti ishirin da tara alfijir kuma karfe biyar da minti ɗaya sannan fitowa rana kuma karfe shida da minti goma sha biyu na'am muna kan darasinmu na littafin bulowar mara na alhafiz ibn hajar ahmad bin ali bin hajar as- al-asqalani rahmatullahi alai muna cikin kitabu sala a babin sajadar mantuwa da sajadar tilawa muna kan hadisin khalid bin ma'adan radiyallahu anhu mun karanta wani bangare bangare na ruwaya ɗayan muka dakatar قال رحمه الله يتي عن خالد بن معدان رضي الله عنه قال daga Khalid dan Ma'dan Allah ya kara masa yadda yace fuddilat suratul hajj bi sajdatain an fifita suratul hajj da sajada biyu ita ce kadai take dauke da sajada biyu a cikin surorin alqur'ani ɗaya sajadar a tsakiya ɗaya kuma a ƙarshen sura wanda wasu kuma suna ganin ɗayan ne kadai ake sajada kamar yadda mun yi bayani a farko dalilai na fahimtar malamai game da bambanta adadin sajadai gurgurin fahimtar su wasu sun ce babu sajada ta biyu a suratul hajj wasu kuma akan babu sajada a suratul fusilat wasu kuma babu sajada a suwar al-mufassal wato surori waɗanda suke gajejjeru ya ce an fifita wannan sura da sajada biyu tun daga alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi na'am والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أكون wannan ake sajada a cikin suratul hajj sai kuma a ƙarshe can nan wannan din wato labari aka bayar a can kuma umarni ne ya ayyuha alladhina amanu warka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun to anan a baya mun yi bayanin cewa za a yi sajada ne wato saboda sigar aya ta zo da ɗayan abu uku ko dai umarni na a yi sajada ko yabawa masu sajada ko zargin waɗanda suka ƙi sajada Na'am.
wannan wurare ne guda uku da ake yin sajada to wannan hadisi dai da muka karanta malam ya cira wahu abu dawuda fil marasil imam abu dawuda ya kawo cikin marasil nashi akwai hadisai da suka zo mursalai ne zalla imam abu dawud ya yi musu wato littafin mustaqil ko kuma in ce wato ya tattara su gaba ɗaya a wuri guda hadisai da aka faɗar da sunan sahabi a ciki Na'am.
to a asalin eh, ilimin hadisi idan an ce hadisi mursal ne hadisi ne da'if
Na'am.
hadisin yana da rauni to abin da yasa yana da rauni ba wai ra- sahabin ake du- zargi ba Mm.
a tabbacin cewa shin wanda aka faɗar ɗin sahabi ne ko kuma akwai sahabi da wani ne a wajen ta yi wani ya yi zamani da sahabbai to amma yana rawaito hadisi daga sahabi kuma yana rawaito daga wanda ba sahabi ba to idan ya zo ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin da ya fadar shi ko bai ga annabin ba Na'am.
wani ne ya gaya masa to wannan da ya gaya masa shin sahabi ne ya gaya masa ko ba sahabi bane kaga akwai abin dubawa na'am to amma wanda aka tabbatar bayya karban hadisi daga tabi'i sai dai daga sahabi to shi hadisin sa an fi karfafawa akan wanda ba irinsa ba Mm.
kamar sa'id ibn musayyab yawanci hadisai mursalai da yake aikawa wato da aka duba yana faɗi da sunan abi huraira ne radiyallahu anhu a cikin isnadin don ga girmamawa ko kunya saboda abin nan to wannan shine yasa aka ce nashi ya fi inganci amma a asali duk hadisi mursal yana daga cikin qabil na hadisi da'if na'am
shine malam yace warahu ahmad wa tirmidhi mawsulan kaga aka sai mursal kenan Mm.
imamu tirmidhi da imam ahmad sun rawaito da hadisin mawsul ma'ana a riske na'am ba a faɗi da sunan sahabin ba to waye sahabin yace min hadisi Uqba ibn Amir radiyallahu an daga hadisin Uqba dan Amir radiyallahu anhu aka rawaito wannan lafazin fuddila suratul hajj bi sajdataini sai wazada sai ya ƙara a ruwayar Imam Ahmad da Tirmidhi din me aka ƙara yace faman lam yasjudha fala yaqra'aha wanda baya sajadarin to kada ya karanta ayar idan ka zo karanta ayar in ba za ka yi sajada ba to kada ka karanta wa sanaduhu da'ifun sanadin wannan hadisin yana da rauni shi ma saboda hadisi an kamo ne ta hanyar wato ibn abdullahi ibn lahiya na'am wanda kuma shi yana daga cikin raunannu saboda rauni ya same shi dalilin wato rasa littattafansa saboda haka harisansa inda shi kadai ne ya kadaita da wannan akwai rauni sai dai in akwai hanyoyi da suka yi karfafawa na'am
to wannan shine zaka ji malamanmu na gida idan suna karatun qur'ani idan suka zo ba su da niyan sajada Na'am.
to ba su karasa ayar ba
na'am Mm.
Mm. madogaran su kenan wannan na'am na'am Na- wannan shi da ita aka dogara Mm.
Wa- kamar a ce wajen dawud din nan wajen na dawud anna mafata na fata kabarar rahu wa kharra raki'an Mm.
to ba za su kara wa ana din ba Mm.
sai a a tsallaka zuwa ayar gaba tunda in ka karasa ayar za ka yi sujada to yawancin kana sauraron masu karatu na gida idan ba sa- ba su da niyyar sajada in sun zo sai ka ga sun dan Tsallaka.
tsallaka sun wuce don wannan din Mm.
to amma a hadisance wala ya ce hadisin yana da rauni na'am sai kuma hadisi mu na gaba malar rahimahullahu yake cewa an umara radiyallahu an daga umar dan khattab Allah ya kara masa yadda Mm.
ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane wannan ya faɗa ne ranar juma'a yana hudu ba akan mimbari Mm.
a gaban kuma tilin sahabbai ya ku mutane inna na bis sujudi lalle mu muna wucewa akan aya mai karan mai wato umarni da sajada Mm.
shine bis sujudi Na'am.
faman sajada faqad asaba duk wanda yayi sajada to yayi daidai ya dace da sunna wa man lam yasjud fala isma alai duk wanda yayi bai sajada ba kuma to babu laihi akan shi Na'am.
رواه البخاري إمام بخاري رويته ورنا أثر دن. نعم Na'am.
وفيه أتكيكما إن الله تعالى لم يفرد السجود واتو ألا مدوككي بفرلن تأي سجدا با نتلاوة Mm.
إلا أن نشاء سيد أم سومي سجدا زامي وهو في الموطأ وأن كارين ينا نن أثر دن أتكي موطأ Na'am.
to kasancewar umar bin khattab radiyallahu anhu shine khalifa na biyu cikin al-khulafa al-arba'a Na'am.
kuma yayi wannan magana a bainan nas fil mala'i al-a'la min as-sahabati cikin sahabbai ya karanta wannan ba a ji wani sahabi yayi mu'aradan umar ba ko daga baya a ce shi fa ga fahimtar sa don dalili kaza ba to a wannan zai zamanto maganar umar hujja ce kuma kamar a- ana kirewa ma ijma ne sukuti tunda ba wanda ya yi inkari to a ce abin sananne ne a wajensu sun yi ijma'i a kai to balle ma a baya akwai mun karanta a ayar najm a annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraron zaid bin sabit radiyallahu an da ya karanta ayar sajada to bai yi sajada ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sajada ba na'am
anan malamai suka ce annabi bai yi sajada ba saboda shi zaid bin sabit shine mai tilawa shi ma bai yi sajada ba to annabi ma bai yi sajada ba shine aka ce to ashe mai karatu in zai yi sajada ne sannan za a yi sajada domin shine limami kaga a sallah haka in liman bai yi sajada ba za ku yi ba na'am to a tilawa kuma wanda yake karatu shine limamin ku na'am in yayi karatun yayi sajada ko masu sauraro za ku yi sajada Mm.
in yayi karatu ya zarce bai yi sajada ba kai ba za ka yi karambani ka ce ai tun da wurin sajada ne bari ni in yi sajada ba na'am don shine jagoranka a wannan babin na'am kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan bai yi sajadan ba bai cewa zaidu me yasa baka yi sajada ba ba tunda akwai batun sajada a wurin Mm.
wayannan dalilan suka sa malamai suka ce to ba wajibi bane a yi sajadar tilawa kuma ko da za a yi idan mai karatun shi ainihi bai yi ti- sajadan ba kai ba za ka yi ba Mm.
ko kuma dai mai sauraro ba mai ji haka ba mai sauraro shine wanda zai yi sajada tare da imam tare da wanda zai yi sajada din na'am mun yi magana mun bambanta mai sauraro da mai ji na'am mai sauraro shine wanda yake bari in saurari tilawar ya zauna yana ji mai ji kuma kawai mutum ne yana wani harkansa ana karatu kawai sautin ne yake ji Mm.
da an yi karatu da baya karatun ba shi ba ya damuwarsa ba ne na'am to wannan shi mai ji ne haka ya ji amma sauraro shine wanda yake wato sa kansa ya ji shine a larabce ana cewa da asame da kuma almustame Mm.
asame shi mai ji haka Mm.
almustame mai son ji na'am wanda yana so ya ji wanda ke da niyan in ji yana da niyyar ji wannan shine to wannan asar din ya nuna mana cewa wato uh, sajara tilawa ba wajibi bane kamar yadda shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yake cewa ولم يأت بإيجابه قرآن ولا سنة ولا إجماع إجماع ولا قياس wannan ko ɗaya bai zo ba akan wannan wato akan cewa sajadar qur'ani wajibi din nan babu dalili na alqur'ani ko sunna ko ijma'in sahabbai ko a hanyar kiyasi ma Mm.
babu dalili na cewa sajadar tilawa wajibi ne ba na'am in mutum ya yi karatu a yanayin sararin yana da sararin ya yi sajada ya yi sajada sawa'un a cikin sallah ne ko a wajen sallah ne na'am wannan shine abin da yake daidai Mm.
حديث من كما مال رحمه الله يجي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دق عبد الله بن أبا آه، عمر الله يقرأ مسيدا قال يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن من ذن الله تعالى من شان الله سبحانه وتعالى يا كسن جينا كرن تمنا القرآن na'am فإذا مر بالسجدة إذا يزوي وجه تكن آية دتكي أنبتن سجدة na'am كبر وسجد سيكبر يي سجده na'am ya yi kabbara ya yi kabbara wannan ba kabbara harama ba ce Mm.
yana zaune kabbara na tafiya sajada na'am wa sajadna ma'ahu sai mu ma mu yi sajada tare da shi ya yi sajada wa sajadna ma mu ma muka yi sajada tare da shi dama mun yi magana cewa imam ake bi a Mm.
wajen sajada Mm.
na'am kuma za a yi sajada za a yi kabbara yayin da za a je sajada ne ba kabbara wajen dagawa na'am amma idan a cikin sallah ne to idan mutum zai je sajadan zai yi kabbara in zai tashi ma zai yi kabbara amma in a wajen sallah ne sajadan ne kadai za a yi kabbara a dagawa babu kabbara Mm.
kuma a baya mun mun ambata cewa sajadar tilawa ba ta da hukuncin sallah ba ta bukatan tsarki ba ta bukatan alwala na'am
ba ta bukatan fuskantar alkibla kuma ba ta bukatan kabbara don dagawa na'am da ita da sajadar godiya sajadar tilawa da sajadar shukur Mm.
ba a musu wato sajada na'am kenan wannan hadisin ma shi ma ya nuna mana wato an shar'anta a yi sajada kuma mai ji zai yi sajada tare da imam kuma eh, kabbara ake yayin da za a tafi ba wai yayin da za a daga ba na'am
na'am na'am
Eh, shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yake cewa wala yashra'u fi sujudi tilawati tahrimun wala tahlilun a sajadar qur'ani babu kabbara harama babu sallama shine tahrimun kabbara harama tahlilun kuma sallama mai halattarwa wa hadha huwa sunna al-ma'ruf an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaiha amatu salafi wannan ita ce abin da ta tabbata ga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma magabata ma gaba ɗaya akan wannan suke na'am ba ta da sharaɗin wato sallah wannan shi ne ibn umar radiyallahu anhuma ya kasance yana sajada ala ghairi taharatin ba tare da yana da tsarki ba al-imam bukhari ba wannan shi ne fahimtarsa sai dai idan mutum ya yi alwala ya zo zai yi sajada yana da alwala da kuma fuskanta alkibla to wannan ya fi falala saboda duk siffar da take ake yin ta a cikin sallah idan ya yi a yi a wannan wurin ba tare da an aibata shi ba to ya fi kaga sallah ana yi da tsarki ne to in ka sajada da tsarki ya fi akan kai sajada ba tsarki sallah ana fuskantar alkibla ka yi fuskanci alƙibla ka yi sajada ya fi akan ka yi sajada ta kowane bangare tare da ba wajibi ba ne amma kuma kabbara ko sallama fa wannan babu su kada ka ce ai a sallama ana yi a to annabi ai bai yi ba ana na wannan shi ne sannan kuma mala ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa walam yuzkar anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu kana yukabbiru lirrafi fi min hadha sujudi ba ambata ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa shi yana daga kansa yana kabbara domin dagawa daga kabbara wannan shine tafiyar malamai amma din da malam ya faɗa haka din ne wato babu kabbara ta dagawa babu kuma sallama a sajadar godiya ga Allah ko a sajadar wato tilawa na'am mu tsaya haka
eh eh mu tsaya haka mana na'am eh alhamdulillah akan kallon hadis aka da alheri abu ne da ban faɗa ba shine wato hadisi mal rahimahullah ya rawahu abu dawud bi sanadin fihi layin wato abu dawud ya rawaito hadisin a isnadin da yake akwai rauni akwai laushi layin nau'i ne na raunin hadisi hadisin yana da rauni ai hadisin fihi da'afun yana da rauni kamar yadda mal hafiz bin hajar yake cewa akwai wanda ake cewa abdullahi al'amari wanda yake munkar ne kuma malamai suna ba'afa hadisinsa na'am shi ne abinda nake son fada alhamdulillah barakallahu shi kan kula malam kafayen mummude da ya yi tambaya ga wata tambaya nan da aka turo ta waya ya ce assalamu alaikum malam da fata an tashi lafiya ina tambaya game da medical test da ake yi kafin daura aure musamman ma na musamman ma na genotype shin malam idan aka yi rashin sa'a saurayin da budurwan dukkan suna da suna suna suna dauke da wannan kariya wato AS kenan wasu sickle cell kariya kenan tsakanin saurayin da budurwan duk suna da shi idan aka aure kuma kasu da aka aka suka sake da wannan as din dukkan su biyu suka aure za su samu yaro mai sikila kenan to yayin auren su yake malam auren su ya halatta eh shi ne tambayar malam Allah saka da heri inji shi mai murmuna
idan suka yi gwaji eh kuma aka tarar yanayin da zai yi a samu wanda yake da sikila tsakanin eh tsakanin shi a masarar layi za a kira mu shi ne sifili takwas sifili biyu hudu hudu daya tara biyu biyar hudu 0 2441 9254 Salamu alaikum. Lafiya kalau na gajiya.
Na kira ma tambaya na malam Abdul.
Akan me ban ji ba? Ba ma jinki sosai. Kika ce me?
Sai tambayar na ta malam akan shayarwa ne game da malaman asibiti da cikin cewa a shayar da yaro wurin yaro ne ya sa shida a musulunci ne yake son amma ƙarin bayani.
To. Wanda zai miki ƙarin bayani insha Allah. Wa alaikum salam. Bismillah. Bismillah.
An tabbata ke game da idan mutum zai aure dama yawanci mata ana mutu da ke kyau ko kuma haramun ne.
Malama ba mu ji me ta tambayar naki?
Su tabbata shi ne game da auren da mutane suke kafin sai aure kuma ana musu da yake nace shin yana da kyau ko kuma haramun ne.
Oh kafin kafin sun yi aure ana musu dilke.
Kenan?
Ne hello naji naji naji. Malam zai miki bayani insha Allah. Ma To shi kenan.
wai yin dilki kafin aure shi yana da kyau ne? Na'am. Salamu alaikum. Lafiya ƙarar- daga muryanka kaɗan ko muryanki ba ma jinki sosai ko kai sosai.
Ok, ina kwana.
Lafiya ƙalau bismillah.
Gaba na laifi.
Na'am.
Mutum zai yi sadaka. Ya yi sadaka. Ya yi nemi abu nan. Abu nan sai abu nan.
Ya yi sadaka zai yi me?
Ya yi ka gode shi ga Allah.
Ok. O laifi ne in yi mai gudun shi zuwa Allah laifi ne kai tambaya.
Eh, To, wai mutum ne ya yi sadaka kuma ya miƙa godon shi ga Allah shin ya yi laifi? To, haka ɗin ne ko eh, eh, to malam me me to shi kenan. Tambayan yin nufin ce shi kenan kuma
mutum ya yi sadaka kuma gode wa eh kuma laifi laifi ne. Salamu alaikum.
Zuwa da mun sa'a.
Ya bismillah.
Aya, ina kwanan ku.
Na ga kalau.
Na mana ina tambaya da Allah.
Na'am.
Allah, eh, misali na zo na na zo ne ban samu sallah a jami'i ba sai na fara sallah sai da na raka a biyu kuma sai wani ya zo ya ji ni to ya matsayin wannan sallar zai zama tun kenan ladan ladan da na samu din na jami'i ne ko kuma a'a.
Okay, to na fahimce ka. Malam zai bada bayan insha Allah.
To, masha Allah.
Eh, Malam ka ji tambaya? Na'am. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ana tambaya na shi ne cikin yaro su ina da kudin ɗanya in sarakan uku.
Okay, tambayan ka shine in mutum ya rasu in kana da kuɗi kana so kai masa sadakan uku?
Eh, ina ina da kudi misali in zan yi in kokani da
za ka yi masa me
Muna- Kace me za sarakan uku.
sadakan uku?
Eh,
To, malam zai ma bayani.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Bismillah.
Yawan malam tambaya na ne shi ne a tambaya ne game da a ikama a sallan farilla ga mace wajibi ne ko farilla ne.
To.
Sannan tambaya na na biyu shi ne game da mai azumi na fila.
Na'am.
irin an tuta fata ka kada mutum irin yau kana azumin shi laifi Wace ka bayyana mutum Sannan- ce- ka ce kana eh azumi ka bayyana mar kana azumi to na sannan tambaya na na karshe shine a irin sallah ne da mai jinya da gajeren wando da bai irin wuce gwiwan nan ba shin sallan shi karɓaɓɓe ne ko kuma gurɓataccen sallah ne yake a wannan jinya ne hana shi sa dogon wando kenan
eh irin paralyzed one side hakan nan Na'am.
mutum yana kwance jinya Na'am.
lokacin sallah yayi a ɗaga shi ya tashi ya yi sallah da sauran sunna amma kuma wandon shi gajeren wando na'am shi ne to malam zai ma bayani insha Allah
ta haka.
Mm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam bismillah. Bismillah.
Na kwana.
Lafiya kalau
Na gajiya.
ba gajiya bismillah mai tambayan.
a tsakanin na da bayana shi ne ina so malam ya ji hankali akan mutanen da suke siffanta hausawa da maguzawa wanda kuma alhali cewa ba maguji shi ne wanda baya sallah ana so malam ya ji hankali akan haka To na'am malam.
Allah ya saka mana da alheri Amin amin. Madalla mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Daga muryanki. Malama. Nan Mu tafi akan wanda muke da shi.
mu tafi akan wanda muke da shi abin ba- ba kira.
network ɗin ya gana Mm, fluctuating haka.
Na'am.
to alhamdulillah ah, game da tambayoyi da suke hannu wanda ka gabatar cewa yin gwaji kafin aure Na'am.
ba laifi bane a yi gwaji kafin aure don a tabbatar da mutum ya kubuta daga cuta musamman irin cututtuka da suke yaduwa a cikin mutane Na'am.
wanda kuma zai zama yana da tasiri kamar yanzu cutar kanjamau Mm, wanda kowane bangare idan yana da shi zai zama hatsari ga rayuwar ɗayan Na'am.
shi yasa a wasu wuraren ma ya zama ka'ida in za a yi aure don sai an yi wannan fahasar tabbi din to idan kuka yi sai kuka tarar da cewa eh akwai yiwuwa ta samun ɗa wanda yake ɗauke da sikila Na'am.
idan kuka ce za ku fasa auren ba ku aikata haramun ba idan kuka ce za ku yi auren ma ba ku aikata haramun ba
Na'am.
don wannan a gine ne akan zato ba wai yaƙini ba ne nawa suke da yiwuwan samuwan kuma ba a samu 'ya'yan da suke da sikilan ba a ciki Na'am.
wani kuma a cikin yaran da suka haifa shida ko bakwai sai kaga ɗaya ne yake da sikila Mm, Na'am.
wani kuma duk ɗan da za a haifa yana iya zuwa da sikila Mm, duk wannan yana yiwuwa saboda haka idan kun ga dama ku yi aure bisa wannan kun sani eh ku yi ku yarda da abin da Allah zai baku daidai ne Na'am.
idan kuka ce a tunda akwai yiwuwar samun ɗa mai wannan ci- ciwon to gaskiya mu kiyaye ba laifi ba ne sai dai inda laifin zai zo bayan kun yi aure an yi samu juna sai kuka gane cewa akwai yiwuwar ɗanku ya zama yana da sikila to zubar da wannan cikin haramun ne a bar shi ya zo duniya ko da da sikilansa ku yi faman jinyansa Allah ya ba ku lada Na'am.
tun da ya riga ya wuce Mm.
in kuma ya zo baya da shi kaga shi kenan Mm.
wannan shi ne akwai tambayar da aka tura min ta maganar akan ziyarar mata ga kabari
Na'am.
ziyartar mata ga makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana mai kaushi akan ziyarar mata ga kabari ya ce la'anallahu zawaratal qubur Allah ya tsinewa mata masu ziyartar kaburbura saboda haka mace ba ta ziyarci kabari ba ta je ta yi wa mamaci addu'a a inda take in sadaka ta yi masa in ma menene abin da shar'ata shar'anta a yi wa mamaci ta yi a ko ina take zai isa amma mata su yi cicirin da zuwa kabari barna iri-iri za su faru daga cikin barnan akwai bayyana adonsu da cuɗanya da maza da kuma nuna gajiyawa da kasawa wanda namiji na da juriya wanda mace ba ta iya juriya ba yayin da ta ga kabarin wani nata sannan kuma mafasid da zai faru ɗiba ƙasan kabari da ɗaukan wani ƙashi a kabari da binne wani abu a cikin kabari duk wannan za a fake da ziyaran kabari a ji a yi kuma ka'idar akwai addinin musulunci akwai abin da ake ce da ita saddu zaraya toshe kafa ta barna yanzu idan da mata goma za su je kabari don lada ikhlasi suke yi sun suturta jikinsu ba cuɗanya da maza addu'a suka yi ba gajiyawa ba shirka ba komai idan ɗaya za ta shiga cikinsu ta fake don ta je ta yi aikin shirka to dukkansu za a hana su ba za a dubi masu neman ladan ba za a ji tsoron mai barnan nan ne don barna ta fi yaduwa barna ta hatsarinta ya fi dalilinta idan musiba ta zo wayannan da suka yi daidai din ba za su tsira ba kamar yadda Allah ya ce wata ku fitrat Allah tusiban alladhina zalamu minkum khassa saboda haka mata su kiyayi ziyartar kabari musamman yanzu da ake daukar yayi wai duk juma'a mata za su taru su shiga makabartan gwange su je wai suna ziyartar mamatan su su ji tsoron Allah su kiyaye kawunan su wajibi ne malamai su fadakar inda aka ce za a yi ziyara ga inda aka yi ga yadda aka yi bayani amma yadda mata suke zucurun dodin nan zuwa makabarta idan aka yi shiru to wallahi barnan da za a haifar mazan ma ya muka tsira tuku mazan ma in ka je ka ga abin da suke a kabari wani ya je ya yi siminti a cikin kabarin wannan aikin aikin ba aikin musulmi ba ne wani ya yi signboard ya rubuta sunan wanda ya mutu akan kabari ba aikin musulmi bane ba addinin musulunci bane wani har tile malam wani har tile har crash stone ne an je an zuba gravel wa crash stone wani ya je kullun zai dinga share kan kabarin nan tas zaka gani me yake ciki Allah ya ce mana ciki ko ya ce mana waje ne ciki ake magana shi yana ciki ne baka san me yake ciki ba yanzu sharan saman da kake dinna wallahi minti ɗaya Allah ba zai rage masa azaba ba in yana azaba minti ɗaya Allah ba zai kara masa rahama ba in ya cancanci a yi masa rahama abin da zai kara shi shine ka yi masa addu'a a duk inda kake ka kama sunan shi ka yi addu'a in ka je ka ziyarce shi ka tsaya kan kabarinsa ka yi masa addu'a in kana da abin da za ka yi sadaka ka yi sadaka ka yi masa addu'a in kana ko sadaka jariya ce za ka yi ka yi sadakan wani abu ko na makaranta ko na masallaci ko abu na sallah na ibada wani abu dai wanda ladan zai zarce ko tona masa bohol ka yi sadaka zuwa ga mawacinka Allah isar da lada gare shi zai isar amma ka je ka sa blog wani ya sa blog din har ya biya yana biya ana sharewa ana gyarawa to wannan mutumin da ya mutu fa mai yiwa ba mai bin Allah bane wannan me zai kara masa in mai bin Allah ne kuma wannan me me asara kuka yi na kuɗin ku barna kuka yi kai wanda ba musulmai kuka yi wanda addini ya tsawatar saboda haka mazan ma abin da suke a makabartan gashi na abin takaici suna da yawa balle kuma aka hada da mata kun malamai suka yi shiru wallahi ran tashin kiyaman Allah ya bude bakin ku ku malamai wallahi za ku ji kunya saboda haka dole ne malamai su tashi su faɗi gaskiya ma al'umma abin da yake haramun a nuna mutane haramun ne shirka a nuna mutane shirka ne a jawo su zuwa hanyar tsira annabi sallallahu alaihi wasallam yace unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka in shi azzalimi ne ko an zalunce shi ka taimaka masa wanda aka zalunce shi suka ce abin suka ce mun san zamu taimaka masa to azzalimi ya zamu taimaka masa annabi yace ku kama hannun shi ku hana shi zalunci wannan shine taimakon sa to duk wanda yake barna a tsawatar da shi a nuna masa cewa wannan abun ba addini bane ai da fuskar addini ake yi to a nuna musu ba addini bane kabari ba wajen bauta bane kabari ba wajen girmamawa bane kabari wajen yi wa mamacin addu'a ne da wajen wasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala fazura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah ku ziyartar kabari zai tunatar da kai lahira kuma za ka yi mamacin addu'a akan Allah ya gafarta masa wannan su ne abu biyu da ake yi a kabari babu na ukunsa saboda haka mutane su ji tsoron Allah in mutum ya ce ba zai ji ba sai ya yi a ya gina bene akan kabari wannan gare shi a ya yi shimfida tabarma akan kabari ya yi masallaci ya yi sallah gare shi za mu tsaya dai a gaban Allah sakayya tana ga Allah Allah ya ganar da mu gaskiya ya kare mu daga son zuciya sai mai tambaya cewa hukuncin wato hukuncin shayar da yaro jariri wata shidda ba tare da an bashi ruwa ba eh wannan wani abu ne bid'a ce ta turawa da aka kawo na cewa an bincika ruwan da yaro yake bukata ya sha a wa'annan watannin akwai shi a cikin nonon yatimarsa saboda haka ko ba a bashi wani ruwa ba wannan ruwan da za a kara masa din kamar baya da wani amfani ne wanda yake cikin nonon yatimarsa din ma ya ishe shi wannan shine da makasudin kuma nonon jatuma Allah ya yi tana dauke da sinadarai masu amfani ga jariri ba wani abin da za a bai wa yaro ya maye gurbin nonon gyatumarsa wannan mutafakun ne an haɗu akan haka ɗin to suka ce wannan shine ban dalili na cewa ba sai an bai wa yaro ruwa ba to amma mu dai mun tashi ana ba mu ruwa iyayen mu an ba da ruwa ba mu ji asar ba mu ji wata illa ba dalilin a ce wannan ya kamu da cuta kaza ai don yana karami kafin wata shida an bashi ruwa ne ya kamu da cuta su da suka ce kar a bayar da ma ba su faɗi hakan ba saboda haka idan mutum ya ce ya gamsu da bayanin su na cewa ba zai baiwa ɗansa ruwa ba wata shida wannan gare shi wanda kuma ya ce a shi ba zai bi ba dama ba doka ba ce daga Allah ko manzo ba kuma abu ne wanda in kayi zai kashe maka ɗa ba ilimi ne suka kawo suka faɗa faman sha afali akuzu man sha afali turuk Allah ya samu dace sai kuma wanda yake tambaya akan yin dilke ga mata yayin da za su yi aure eh wato yin dilke shine wanda ni na sani dai shine mata kafin su yi aure za su yi wasu goge-goge su a gyara jiki in wannan dilken ne da za a yi saboda a gyara jiki ne na ɗaya a cire wasu access gashi da ba a bukata a jiki jiki ya yi laushi irin datti-datti ya fita mace ta zo ga halittanta na Allah asali wannan ba laifi ba ne a yi wannan dilke din amma idan dilken zai yi wanda za a yi wani abu mai sunan shi ne wanda za a canza mutum siffa mutumin da aka yi masa irin wannan din in ka ganta sai ka ce ma ba ita bace kana kokanto to gaskiya in abin da zai canza halittan Allah ne haramun ne ba bleaching ba muke magana bleaching haramun ne amma dilke wani abu wasu abubuwa ne sinadarai ne da mata suka kwaba suka abin nan za a dinga goge jiki da su kurkum da su waye waye a shafa ko a dinga turara su da durad ko wani abu mai kama da haka sai ka gama ce ta yi fes ta yi tsafta to wannan kuma dama ai mijinta ya ganta yana son ta an sa lokacin aure kafin aure ne aka yi da a ce za ta yi wani abu ne wanda mijin ya ga kyanta don ya so ta alhali ba haka take ba wannan kuskure ne amma yin dilke haka babu haramci a ciki sai dai a kiyayi abubuwa tsiraici kar a dinga bayyana tsiraici a yin dilke kar kuma ya zama an hada da wani abu wanda yake najasa ne ko haramun ne wajen sinadaran da ake hadawa a yi dilke din da su kuma kar a yi attachment na gashi yayin da aka zo za a yi mata kitso kar a aske mata gira ko a cire ko a ƙara yayin da za a yi wa'annan in an kiyaye taɓa halittan Allah kawai dai a goggoge ne yanzu ko kai namijin nan aka yi maka dilke wallahi sai ka kai haske tas na'am malam wani ya ganka zai ce wannan kai din ne kuwa na'am yanzu mu dai muna wanka ne amma jikinmu ai ainihin mu din saboda yau da gobe yau da gobe ba ba hasken mu na ainihin bane amma da za a yi dirkin sai kaga mutum hasken sa fito wannan ne ba laifi bane sai dai a kiyaye abin da ba a so a shar'ance wannan shine wallahu a'lam sai kuma mai cewa ya yi sallar raka'a biyu sai ga wani ya zo ya ya yi kabbara ya bi shi to ya matsayin wannan sallar tashi tunda shi shi kaɗai ne ya zo ya tsaya raka'a biyu ya yi kuma wancan ya zo ya bi shi eh wancan kamar sadaka ya yi maka kun samu ladan jam'i da kai da shi duka dare da cewa kai niyyar ka kai kaɗai kai sallah ne don ya faru a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wani ya zo zai yi sallah shi kaɗai ya yi kabbara yana cikin sallah ne tukun annabi ya ce ina wani da zai yi masa sadaka wato su din sun samu jam'i amma shi bai samu jam'i ba yana sallah shi kaɗai annabi ya ce ina wani da zai yi masa sadaka idan da wancan ɗin ya zo ya kabbara ya bi shi kamar shi wannan ɗin ya samu ladan jami'i wancan da dama ya samu jami'i Na'am.
shi wancan ya zama masa nafila amma shi wannan farillarsa ne to ashe in mai nafila ma ya zo ya haɗu da kai zaka samu lada na jami'i to ashe min babu aula kuma mai farilla dan uwanka ya zo ya same ka shi ma zaka samu lada na jami'i ba sai ka niyan kana limanci ba Na'am.
za a bi ka liman wannan shine abin da mai yawa ya daure masa kai Mm.
na'am sai kuma tambayar da da ke- yake cewa mai tambayar da ke cewa wai in kaninsa ya rasu zai masa sadakan uku da kudinsa Mm.
idan kaninka ya rasu za ka yi masa sadaka za ka yi masa addu'a Allah ya gafarta mishi kuma za ka yi masa sadakan wani abu da kake so na'am Na'am.
ga miskini ko kuma za ka yi masa sadaka jariya don sadaka iri biyu ne akwai wanda za ka bai wa wani ya ci abinci Mm.
ko ya sa tufafi Na'am.
da makan- makamantansu Mm.
wanda bukata na yau da kullum nan ma akwai lada Allah zai isar masa in kayan niyan ka yi isar masa sannan kuma akwai sadaka da wammiya sadaka jariya wanda za ka yi da azumin dan yi bayani a kai Mm.
na abin da mutum zai yi ko gami da makaranta masallaci ko abin da eh, bishiya ne ko bohol ne wani abu dai da jama'a za su amfana ladan zai dinga isa gare shi Mm.
to wannan kowanne za ka yi amma lafazin da kasa cewa zai yi ka yi sadaka na uku babu sadaka uku a cikin addinin musulunci Na'am.
babu shi a addinin musulunci a farkonsa daga a na musulunci da zuwa z na musulunci babu sunan abu wai shi sadaka na uku ko na bakwai ko na arba'in Mm.
wannan an shigo mana ne da shi daga wajen waɗanda ba su musulmai ba ne daga can aka zo mana da shi ba addini mu bane ba al'ada mu bane Na'am.
duk inda zaka karanta littattafan musulunci tun daga rashin lafiyar mutum zuwa mutuwansa zuwa eh, rabon gadonsa zuwa zaman makoki ko zaman takaba da waye ba za ka taɓa jin sadaka da aka kayyade masa lokaci ba Na'am.
ni tambayan da ma- da yawa masu malamai suke yi shine shin sadaka na uku nan me yasa idan mutum ya je ya shiga kabari a ran da ya shiga kabarin baya bukatan sadakan ne sai mun zauna kwana uku tukun za mu yi masa sadaka idan kuka ce sai kwana uku ne tukun za a yi wani abu shi yasa za a yi to in ji wa a wai ran shi din zai zo a kwana uku ya ga- ziyarci gida za a yi masa sadaka kuma kwana bakwai ran ya za- zai zo sai kuma kwa bayan kwana arba'in ran zai zo to in zai zo ba sai ku rike kayan ku ba don dama kuna son shi ai Na'am.
wannan duk tatsuniya ne ba addini ba ne saboda haka sadaka za a yi wa mamaci ba sai kwana uku ba ran da mutumin ka ya rasu mai yiwa ka ce ai yau ya rasu saboda haka yanzu ina eh, ɗawainiya na jana'iza da karban ta'aziyya da sauransu sun dame ni ba zan samu in yi sadaka ba Mm.
to wa- gobe kuma fa me yasa ba za ka yi sadakan ba Mm.
me yasa ba za ka yi sadakan ba kullum tunda ka san yana amfanansa wannan wannan wannan ɗabi'a a gyara ta Mm.
kuma alhamdulillah mutane suna ganewa suna gyarawa sai dai kuma gyara dama sai a hankali Mm.
yanzu kaga da wato kamar ka'ida ce a yi uku din a yi arba'in din a yi bakwai din a yi arba'in din a yi shekara Na'am.
amma yanzu yaushe rabonka da jin sadakar shekara ko sadakar arba'in sai dai a ce ran uku din za a ce za a an hada ukun da bakwai duk an yi An yi.
kuma daga nan shiru ba ka jin komai Mm.
kaga abu ya ragu Ya ragu.
yanzu bakwai ya ya ya- ya an zo an hada shi da uku Ya narke.
yanar ke Mhm.
arba'in da shekara kuma ba a magana su dama ba addini bane ya shar'anta Mm.
mamacinka daga ran da ya mutu misali yayanka ko babanka ko gyatumarka daga ran da ya mutu in kana dan shekara sha biyar ne babanka ya rasu ko gyatumarka ta rasu daga wannan ranar da aka ce sun rasu har kai ma ran da zaka mutu lalle ne kai musu addu'a in shekaranka saba'in ne in shekaranka ɗari ne Na'am.
ba za ka ce tunda na tsufa ai shikenan tunda ina a'a kullun za ka ce rabbi rahamhuma kamar rabbayani saghira Allah ka ji kan iyayena kamar da suka rene ni ina yaro karami saboda haka wajibi ne ga iyaya su dinga wa iyayen su addu'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Na'am.
kai ma za ka yi wa dan uwanka za ka yi kai wa abokinka za ka yi dinga musu addu'a amma wannan bayanin ina fatan dan uwa mai tambaya ya gamsu in ya so sa masa rai kuma yayi hakuri dama gaskiya haka take wani lokacin mai sauraro wani lokacin zai je an taba shi a a wanda yake tambaya akan iqama ga mace Mm.
mace za ta yi iqama kamar yadda namiji yana iqama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya salla ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli sai dai abinda malamai ke cewa mace iqama in bata tayar ba ma sallanta na nan ba wai ba za ta tayar bane ba hani bane Mm.
a'a wannan ma ba dukkan malamai ne suka haɗu a kai ba Na'am.
sallah ba inda aka ce mace an ware ta sai namiji Mm.
namiji an ware sai mace sai akwai wuraren da aka kayyade wannan in suna nan za a yi amma in ba haka ba mace za ta sallah za ta fara ikama amma aka ce wa in lam tuqim fala ba'sa alaiha in ba ta tayar ba ma ba ta da laifi amma ba ce ba hana ta aka yi ba saboda haka mata za su ikama kamar yadda maza ma suna yin ikama da mai ce an ba su zaɓi an ba su zaɓi kenan malam a Na'am.
su yi tayar din shine aula ana malam amma ko da wani dalili ya sa bata samu ta tayar ba Mm, ko mantuwa ko tana sauri ko wani abu dai Mm.
to sallar na nan ba kamar namiji ba Mm.
a ce ya bar wannan sunna mai karfi na'am.
Ah, mutumin da yake azumin nafila kuma yana bayyana wa mutane cewa shi yana azumin nafila Eh, kensa ka bawai azumin ka ba wanda zai baka lada sai Allah amma eh, idan kamar kana ganin ka nuna kana azumin zai kwadaitar da wasu to anan zaka iya cewa kana da azumi Na'am.
ko kuma in wani ya shirya abinci ya kira ka kai baka san cewa ya kira ka don abincin bane Mm.
da ka je sai ka nuna cewa "Ah, alhamdulillah ba za ka iya ci ba Na'am.
sai ka gare shi zai ba sai ka ce kai hakuri ina da azumi ne ba shi yasa ba na ci ba zan ci ba Mm.
kaga anan ba riya kake ba Mm.
amma ba daidai bane kawai mutum don yana azumin nafila ya dinga cewa Mm.
ah, azumi azumi abin nan eh, ya ce ina azumi ko kaza kaza mutum ya dinga magana Mm.
wannan ibada ce da kayi saboda Allah ka boye ibadar ka kar riya ta shiga Na'am.
magabata saboda sun boye ibadun su ma har matan su ma ba sa sanin irin ibadan da suke yi na azumi mutum yana azumin nafila Eh.
matan sa bata san yana yi ba Na'am.
to me kai kuma kazo kana tallata mutane ina azumi ina azumi wani ma in kace masa bismillah sai ce baka san yau litinin bane to na san yau litinin sai me wannan kuskure ne wannan kuskure ne ba ba kowa ne aka ce azumin ga wanda ya so zai iya yayi yayi Eh.
Allah zai bashi lada Eh,
sai kuma eh, eh, wanda yake tambaya akan mara lafiya mutum ne yana jinya baya da lafiya kuma Mm.
gashi an sa masa wando gajere Mm.
zai yi sallah ya kenan sallarsa ta yi ko bata yi ba Mm.
ai kace mara lafiya mara lafiya Mm.
a ta iya tashi ya tsaya a sallah ka kai sallah a tsaye mafarilla ne Na'am.
amma dalilin rashin lafiya kace kai sallah a zaune kai tsarki farilla ne amma rashin lafiya yasa in ba za ka samu daman tsarki ba kai sallah da najasar ka Mm.
saboda haka mai laf- mai rashin lafiya yana da saukin lamurra Na'am.
to amma tunda yana sallah a zaune saboda ya samu shanyewan Mm.
wato kafa ko hannu Mm.
to a wannan halin a, idan aka samu wannan doguwar jallabiya Mm.
aka sa masa ai ita ma za ta wadatar masa Mm.
in ya ja aka ja masa zai yi Mm.
in kuma a daga shi a ja a daga shi din ne zai ba daɗi Mm.
yana zaune a samu wani zani ko ta rigarsa yayin da ya zo zai yi sallah sai ya yafa a ga akan gwiwarsa cinyarsa ya rufe gwiwarsa sai ya yi sallah a rufe masa shikenan sai ya yi sallah kaga ba wai sai an sa wando har kafa ya rufe da sauransu ba Mm.
a duk halin da ya sawwaka ya yi sallah in babu mai ya yi sallah a haka Mm.
sallarsa ta yi kuma Allah ya ba su lafiya Amin.
sai kuma eh, masu eh, mai tambayan cewa ya ce ai gargadi masu siffanta hausawa da maguzawa
Eh, ita wannan wasu ne suke faɗa ba, ba, ba abu ne wanda ya kamata ma ya shiga nan ba wannan ɗaiɗaiku ne ni ban taɓa ji ba ma wanda yake cewa a- an ana kwatanta zancen tarihi a tarihance ana magana Mm.
to akan kawo wa'annan maganganun a tarihi gashi gashi gashi gashi amma ni ban taɓa jin wani ya samu bahaushe ya ce masa kai ba ma guje ba na'am Na'am.
T- sai dai a farkan wasu suna kamar faɗa ko meye don a Mm.
bata wa juna rai Rai.
ana iya faɗan komai mutum zai iya faɗa Mm.
ya idan ya Ya- yaƙi wata ya- kabila ya Mm.
kushe ta ya nuna batanci gare ta wannan abu ne wanda ware annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu ne wanda ba zai gushe a cikin al'umma ba Mm.
yana daga cikin al'amura na jahiliya na'am.
mutum a aibata shi ta fuskar kabilarsa da nasabarsa da sauransu saboda haka in mutane suna yi ne don kaskantar da mutane to su daina babu wata kabila da tafi wata a wajen Allah Mm.
sai da girma wato tsoron Allah Mm.
inna akramakum indallahi atqakum wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Na'am.
an ce kai bahaushe don ka- a san ka kai bahaushe ne ba wai don kafi wasu mutane bane an ce wannan balarabe ne don a ji eh shi balarabe ne ba don yafi wani bane in balarabci larabcin kansa din yafi saboda shine harshen annabi mu sallallahu alaihi wasallam kuma shine harshen qur'anin mu addinin mu harshen sa larabci ne Na'am.
da wannan ne larabci ya samu fiko amma in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la fadla li arabina ala ajami Na'am.
balarabe baya da fifiko akan ba ajami Mm.
to to falin fata ma da alqur'ani an saukar a larabcinsa shi bai fi bakin fata ba wanda ba ajame ne taya kuma bakin fata mai abin nan hausa a ce ya fi ba ma guje ko ba ma guje ya fi ba haushe duk wannan a daina irin wannan tone-tone din in mutum yana jin yana alfahari shi wane kaza ne to an je an taba tushensa shi din ma da yake cewa shi wani abu ne abin tausayi ne ka gani saboda haka Allah ya kiyaye a nisanci al'amura na jahiliya Allah ya datar da mu
malam me wannan tambaya yana cewa malam akwai zaga so tari da yawa akwai taron suna taron aure taron rasuwa har za a gayyace malamai to tambaya nan shine za ka samu malamai suna cinikiyya cinikayya abin za a basu abin da taron alal misali za a zo kaman aure kafa ɗora aure ko bayan ɗora auren za ka ji malamin suna tattaunawa ya kamata abin da ya kamata a basu shin hakan ya yake kasan malanta suna ya tara na malam
amma duk malami ina ina ina ina menene ake cewa ina kalubalantan ka kai ko wani ka samu malami sunna guda daya wanda yayi malami ya karantu ne ba wai ya shiga rigan malanta ba na'am na'am ya san darajar malanta da zai je wurin rasuwa ko wajen daurin aure a ce wani abu da za a raba a ce sai an bashi ko ya ɓata rai don ba a bashi ba wallahi yana da wuya wannan jiyajen na muke magana akwai masu ɓata wa malamai suna 'yan sa kai wanda ba su da abin yi sai bin wuraren bikikuwa wuraren mutuwa wuraren aure da sauransu suna zuwa da zarar an ce a ɗaurin aure ne su ba gayyato su akai ba ga malamin da zai ɗaura auren yana zaune su za su zo daga wani wuri ba a ma san da su ba wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo sai su zo su taru yayin da aka ɗora auren nan sai kaga suna hankalinsu duk yana kan wani minti da goro da wani kudin da aka bayar na taba faɗa wa wani an yi min 419 an gayyace ni aure sai aka ce ni ne zan ɗora to ni ina zaune sai ga wani ya zo ya zauna a gefe na ya gaishe ni shikenan muka gaisa lafiya lafiya sai aka ɗora aure muka tashi ashe a wajen an ba da wani irin goro da minti din nan da wasu 'yan kwabbai aka ce na malam ne sai ya ce ai tare muke ni ko ban san shi ba sai ya karba ya nade yayi gaba to da na tashi zan fita sai aka zo aka raka ni wajen mota sai aka gani kadai ne nazo wajen mota aka ce malam ina wanda kuke tare na ce a ba wanda nazo da shi ni kadai ne ce akwai wanda aka bashi su minti da goro nan ya ce tare kuke fa na ce a'a don kanshi yayi tafiyarsa haka ya tafi ya amfani da sunan kai karba eh ka gani da sunan malanta yanzu da rawaninsa ya ce tare muke akwai kuma wani subhanallah Allah ya gyara halinsa shi kuma ba wurin da zaka je kai da yawa ina zuwa wurare ban sani ba ya yake ji ya je sai ka gan shi a wajen kuma duk hankalin shi sai ya samu kuɗin nan in bai samu ana auren ba to sai ya kada wani hankali sai ya bashi kuɗi amma ko da rigar malanta ne za ka shi da rawani a kafada to wannan kaga in irin wa'annan ne za a ce malamai a zage mu sai mu ci Allah ya isa don wa'annan ba malamai bane malami wanda yake karantar da almajiransa a gida ne ko da masallacinsa ne ko me a ce shine zai yi kokowa akan minti da goro wallahi zai yi wuya wa'annan kawai yan araka mu ne Allah ya samu gane saboda haka mutane su mai da hankali
alhamdulillah masu sauraro da haka shi na mai kasance a yau insha Allah a madadin malam sheik muhammad musa a karamar kallon salamu alaikum sai masu sauraro sai bayan da suka tare da ku ni yusuf da karim kishin ku sai wani makon salamu alaikum rahmatullah